عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القل يا سنا وصناء فإنك يا ياسر طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظروا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم ردوا إلى الله موليكم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين bayan an gama maganan mutuwa shi kenan sai maganan komawa ga Allah an koma ga Allah kenan labarin da ake ba mutum duka rannan ya gani da idonsa ya koma ga Allah ala haka ne zaul hukum dukkan hukunci na ga Allah kowa sarawar hasibi ne zai wa mutum hisabi ya fi kowa saurin hisabi
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لننجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين يا رسول الله قل كتبويه من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ويكي سيرة الدفوة الكفان dubban cikin kogi da dubban fili ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه ولوكتن في روانزا تضرعا كنا ما تغنغنتر تكي وكيوة كنا ما تورون حركة idan ruwa ya yi girgiza da jirgi ko mota ta yi girgiza da mutane sai ka ji kowa da ci Allah Allah Allah Allah Allah amma ce kowa mai a lokacin sai Allah shi kadai da dole wata zarwa ko biya da idan je da na min hali da na kuna na mai shakiri kowa yana faɗa sun yi ya Allah ne ka kaitar da mu daga wannan ban tsoro da idan je da min hali da na kuna na mai shakiri wanda abu da muke ciki in ka tsira da mu za mu za mu ga masu godiya ya Allah in mota ce take girgiza ko tabar hanya ko jirgi ne yake girgiza yana ba da tsoro kibewa ko kuma na mu ne da ban tsoro in mutum ya koma ga Allah yana ji Allah ka tsayar da ni in ka je da ni da yi godiya Allah na godiya Allah ka tsayar da ni a
قل الله ينجيكم منها من كل كرب ثم أنتم تشركون الله يجيب منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون goma su ba da amsa ba ka ji Allah ne ke tsayar da kuwa cikin ban tsoro na cikin koge na jirgi kenan ko ban tsoro na mota na waje kenan ko ban tsoro ko wani iri kana ce Allah ka tsayar da mu ka tsayar da mu Allah ne ke tsayar da kuwa cikin wannan duka illai na ce da amina da na kullum shagir kulillahu yujibu minha ka gaya mu wannan abin da kuke tsoro ne ya same ku Allah ne ke tsirar da kurci wa min kulli karbin da ko wani abu bakin ciki ma da ke samu ko Allah ne ke tsirar da ku sun ba su mutum ko amma ko ba baki bayan kun tsira kun samu zaman lafi lafiya sai ku koma cikin shirki ko na da masu zafi su koma kan zafi su masu bauta mutane su koma kan bauta mutane masu mutum su zuciya su koma kan bauta su zuciya ba kamar lokacin tsoro da kowa ba abin da ya tsoro su Allah Allah Allah Allah Allah ba
قل هو القادر على أن يبعث عليكم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
انظر كيف نصرف الآيات وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذاب الأمر
كلنا عليكم بوكيل وكذلك قاموا قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر فسوف تعلمون آه القرآن هنا تعرف الأول تزكية
tare da zama wanda yana bin su labarin filla filla labarin koyi da labarin bayyane labarin mutan da labarin mutan gaba labarin da ake ciki na yanzu alkur'ani yana bin su yana gaya maka filla filla amma duk da haka sai na je da namun na zuwa baka zama bin ga baka duk da haka ka muka mutanen da kurin shawa ka zo bi su kare da alkur'ani وهو الحق والعالم هو مكسكا باب قريتا وبري القرآن يلي لكسيا تفتسيا kullum su ne ku doki doki kashe mutu yanzu yadda su da dama a kai ba wakilin su wani mai bin su kana duba abin da suke yi ki kulli da bai mutakar ko wani labari aka bayar yana da lokacin da in lokacin yayi kowa zai gari wasu wata da mura da sandu za ku sani
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين إذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا بيمين غيره وإما ينزغنك الشيطان ولا تقل بعد ذكري مع القوم الظالمين الله ينا جايا وصحابي وما ينا جايا منا إذا رأيت الذين يقولون في آياتنا إذا كان متعين أن يقول maganganun banza akan darajar annabi ko akan darajar alkur'ani ko akan darajar wahayi ko akan darajar labaran alkur'ani ba a rida ka kawai kai ka bar musu wuri hatta ya kodo mi da laifin raini kai ka sake zama da zuciyar sun bar wannan magana sun koma wata magana ko in ma sun sayar daga shaitanu amma suna magana kana ji amma shi dai ya manta da kai na tashi ka bar musu wuri wala ta kurba da zikiri mara kabin zalimi amma bayan ka tuna kar ka zauna tare da wannan azzalumai masu wani maganganu na sukan darajar annabi ko sukan wahayinsa ko sukan alkur'ani kar ka zauna da su
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وعلى الذين يكتبون من كتابهم شيء ولكن ذكر لازم يكتبون وما الذين يكتبون من كتابهم شيء wato su wanda suke jin tsoron Allah babu hisabin su akan waɗannan mara da zai tabo da min hisabin bishe walakin zikiri amma da abu da wanda ne zai yi zuwa in ka ji ana kudawa magagarin garjan manzon Allah ko alqur'ani ko wahayi to ka tashi ka bar mutu da shi zai ya mantar da kai to bayan Allah ya sa ka tuna maza maza ka bar wurin Allah ya tabo
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
وذر الذين اتخذوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تنصر نفس ما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون يا رسول الله وجدنا أنك وذر الذين اتخذوا دينهم غير ونهوا ka rabu da waɗannan mutane da suka mai da addinin su ba su ne addini da yi wasa irin na yara sai wasa irin na manya da iban wani hawa kenan da iban wato wasa irin na yara wanda za a yi wasa da yawo a yi wasa da ƙasa yara dai wanda wasa na manya kuma na sha'awa to karbu da su ya rasu zallahi wa zakir bi an tuzara amma ka yi wazi da alƙur'ani wa mutane an tuzara kada kada namsan rai ta lalace ta koma baya ta koma a sulkuri ma ka saba ɗaya da alhamdulillahi wa nihi wa da shafi idan rai ta lalace kara wata ta lalace domin ta lalace za ta rasa Allah mai taimako idan za alhamdulillahi ba ta da wani waliyi majijinta majijintar lamari wadatar su wani mai tsoro wai ta ajin kulle ajin layu mazuna idan mutum masu kafiri ya je lahira an nuna masa adabar da zai shiga wutar da zai shiga idan ya ce an cika duniyar nan da zinariya ta sace ya bayar a fashe shi sai ya shiga da wani duniya irin wannan ma zan bayar a fashe shi amma kuma duk ne ba za a bance shi ta so da haka ba ba da ba dama a kuma duk a shi a naira ne wani ta ce kun da azin da yi kuka sun ha ba za a karba mata ba a kare ne ulai kallazi da ofisu ma ka zabo wannan kafirai ofisu an bai da su baya bi ma ka zabo saboda sauran aikin da zare da fartawa mazamata da aikarsa da alƙur'aninsa da darajarsa da sharabu min hamim in sun je lahira lau sharabu min amin za ba su ruwa ruwa tafashashe su kwakwada wa za mu nalimu da wata irin azaba mai rinari game da wannan ruwan zalim bima ka yan tsoro da waɗannan duka abu haka ne saboda saboda kafin ne da suke yi
قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين
وذري المؤمن من دون الله آه.
ولا ندعو من دون الله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا والرد على أعمالنا بل هدينا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض خيرات هو ساب يدعون من هداتنا وإنه لا يقول يا ومن لا يسمى برب العالمين قل يا رسول الله يا والدنيا أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا لا فوقنا ولا من banza a duniya wanda ba ya amfana mu da komai wanda kuma bauta wasu ba zai iya cuta mu da komai ma da ya zauna wa rayan fauna wadda duk sun zai ma da ya fauna wa rayan fauna ko zan zuwa a kabila in mun ya ga mun koma baya kenan kana bawan Allah kana bautan Allah ka bar Allah ka koma kana bautan wani abu banza ka koma baya kenan wanzar da wani azabina ba da ni hadayin Allah bayan Allah shi yadda mu ya kawo annabinsa ya kawo alƙur'aninsa ya kawo addininsa duk da haka mu bar wannan dubu kowa muna bautar son zuciya ko bautar shaidan ko bautar dodo ba da ni hadayin Allah bayan Allah ya shi yadda mu kada su sa wani shayani mu zama kawo mutumin da shaidanu suka mallake shi firfitar da yana bayan kasa duniya haira na gashi nan a dimauce saboda ya shirai ya ya mallake shi kallon da su ya yi da hairan yana da mawuta duniya له أصحاب da wani sabon da kuma da da gina shi wannan can mutum duyi da yake yana da sauran yan wata wata suna kira zonan zonan karka bata hankali karka bata zonan su wata sun yan wata suna kiransa ya zo ya fi su kare wata wai wai bin Allah ne shi ne bata abu wata suna وارد علينا الله والذي دعوه الشياطين الى الغيرات لو اصحابه يكون ولد ذلك ولد ولد الله ولده kaga ya musulman Allah ita ce gaskiya ba shirya wani ba kar ka bar shiriyan Allah ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka bi shiriyan wani mai batarwa yana kiran ka ka je ku bata rinan wata wa sunan da ku ne wa birna muri an umarce mu idan su ma kira fil alamina mu yi musulunci mu sallama wa Allah ubangiji talikai an ana mana bautan wani abu
وأقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وأقيموا الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون قل أبو ذاك فسيمه وشيك مسلمتي مسلمة وألا مبي ألا كرم بوتا وسلسوتا كرم بوتا شيئا كرم بوتا قومي مسلمة وألا وأنا أقيموا الصلاة كما أنتم بصلاة musulmi in baya sallah to ya bar musulunci kenan wanda ki mun tsara da wata ko ko mun ci gaba da yin tsoron Allah huwa allazi ilayhi tusharu shi wanda aka ce ku bi shi ku bauta masa da cikin nan wanda aka ce ku ji tsoron sannan shi ne Allah wanda ilayhi tusharuna gare shi za a koma da kuwa lahira
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول كن فيقول wanda aka je ku sallama masa ku bi shi ku ji tsoron kalin nan shi ne Allah wanda ya halitta samuwai da gaske wanda zai kada ga samawa ta zarta bin haƙƙi da gaskiya wa yau mai kuru kuna ranar lahira ranar tashi kiyama ranar da Allah zai ce kuru kuma ya kudu ranar da wata tutu ake ku tashi sai ku ta sai ku tashi rana ɗaya lokaci ɗaya.
ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير ka wuce kuma maganar Allah ita ce alhaku gaskiya duk abin da Allah ya yi ba ya ce abu ya zama yanzu nan zai zama wa qawluhu ra'i wa ra'ayul irada wa amruhu ra'ayul irada idan irada ta zo kudura ta zo nufi ya zo yanzu nan komai zai faru duk abin da Allah ce zai faru zai faru amma in yayi umurni bai kawo nufi ba to zai faɗa amma abin ba za a yi shi ba don bai yi niyyar zai yi shi ba yasa bai fi zai yi shi ba ba wani wuta wani hulhulu dukkan mulki na gare shi Allah ya wani mafi su wanne ranar mutu ga ranar tashi kiyama rannan kam sarakunan da aka ba su aron sarauta suka rage sarki gari kaza sarki gari kaza sarki abu kaza kowa ran da ya mutu sarautar ta mutu ranar tashin kiyawa za a tashi babu sarki ko wadanda ya zama sarakunan duniya a riga an tuba shi ranar mutuwarsu sarakunan lahira ko ba a riga an nada su ba domin in an je lahira za ka sarakuna wa za a aika samuwar aika da ihu na murkan kabira to ranar babu wanda zai kira ni ji shi zai yi wani abu ne sai Allah Allah shi kadai ne sarki kullum babu laira da tashin kiyama wa yau da kuma wadda شيري من ملكي يوم المسؤول عالم الغيب والشهادة شيري مثلا أبوه الذي يقوي لأبوه الذي يقوي وهو شيري أنا شيري ولي الخبير مثلا كوي لكوي وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أريكم إني أريك وقومك إني أريك وقومك في ضلال مبين النبي إبراهيم عليه السلام babban ta'azar an ce babansa ne an ce babbansa ne amma ya lura da ayoyi lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbana kulli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab to shi azar bai daga cikin iyayensa kenan don bai roƙa masa gafara ba ko da ya taɓa roƙa masa gafara din sai daga baya ya gane ko aduwwul lillahi sun matabarra sannan ya rubuta shi annabi ibrahim babbansa azara wani su ce babansa ne kamar yan dubi ya yi wani su ce cewa a nan rabi ya su ya Allah ya gafarta wasu da shi da iyayensa to babu azara kenan a cikin iyayen shi dai babbansa ne bai zala ibrahim da fi azara lokacin da nan ibrahim ya gaya wa babbansa azara a ta abudu asnama dali wa ga inni are ga ga ga bi dalalin mulki ai tsare al'adar a tattakin zuwa zaman aliya yanzu za ku ɗauki dodanni ku bai da shi su ne a dodanni ku da kuke bautawa ku bar Allah inni ya ni dai ina ganin ka wa ƙaukaka da mutanen ku duka a fiye da rarin a cikin wata ku fili bayyanin ne tun da Allah ya aiko da nuna mu hanyar Allah ku bari kuna bautar dodo ina ganin ka da ku da mutanen ka duka kuna cikin wata bayyanin وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين هكذا يقول kuke gudawa annabi Ibrahim malakutar samawati abun mamaki da mulkin Allah na zaba wadar da abun mamaki na mulkin Allah na ƙasa nuri Ibrahim da buɗe samawa ta darde wani ya buɗe duk da zuwa da mukirina a cikin waɗanda suka kankance to shi da Ibrahim da Arabi yari ne kai ba tu ilmote Allah na min yadda kake ta da bata tu yaji a a a wannan tumi baka yadda na ta da bata tu bane ja a yadda ni da ina so ne in gani saboda zuciya ta da zo a wurin domin tsara wani wani kiliyan mai na ƙalbi a rufe gudar ba ta zuwa ƙarshen aya to Allah ya nuna masa abin da yake so a nuna masa da har fiye da shi ba abun mamaki na ikon Allah na sama da abun mamaki na ikon Allah na ƙasa don ya samu ya samu ya ƙinin da yake nema
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ولما جل عليه الليل رئي كوكبا قال هذا ربي ولما أمر قال لا أحب الآخرين mutanen da suna bauta wa taurari ne suna bauta wa rana suna bauta wa wata to yana gaya musu su bar waɗannan dukkan dodanni su bauta wa Allah mata da shi guda ɗaya to daga dare ya yi sai tauraron ya fito ya rubu tauraron ya ce yanzu mutum ya san Allah sai ya ce zai bauta wannan tauraro re ka kawo gana haza rabi ya mutu ce wannan tauraro shi ne ubangiji na wadan ba abu da yana kallon tauraro har tauraro shi ya fadi wadan ba abu da tauraro ya fadi kala uku kula fi ni ba zai dauki tauraro wanda zai fadi mai da shi abu mutanawa
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ولما أفنى قال إلا يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين أنا أنام كما في وجه يموت da wata ya fito tare da haskensa din nan ba zai kenan kar haza rabi ya zutu sai ya bar Allah ya yi wannan ce wannan shi da ubangiji na wato farin wata kala illa ne hadin rabi annabi ibrahim ya ce idan dai allah bai jiriyar da bawansa ba in dai bai jiriyar da kai ba shi allah da sunan da zan zama wani babban bani daga cikin mutane ba ka duk wanda allah bai jiriyar da shi ba zai zama daga cikin mutane ba ka duk ba haka ba ya mutu zai bar allah ya zaɓi tauraro ya bar allah ya zaɓi wani wata da zai bauta masa
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ولما هذا أكبر ولما فرد قال ولما فرد قال يا قوم إني بريء قال يا قوم لي بريء مما تشركون to da ƙarshe sai rana ta fito an gama taurari kenan tauraron ya fito ya ce ba shi da ubangiji sau da ya bani wata ya fito da shi ba ubangiji sau da ya bani shi ma to ga shi rana ya ce babba a kan wata da tauraro ta fito falamma farat kare ya komi hada akbar
قال يا قوم rana ta fi ta fi wata ta fi tauraro falamma farat kare ya komi ya jaba ilmi bari ilmi na da kuda ba kuwa za mu ma su nuna masa kuke bautawa ne Allah kare zan bautawa ba zan bautawa tauraro ba ba zan bautawa wata ba ba zan bautawa rana ba ni bari ku ma su ne ku ya da kura duka abin bauta ba ruwa na nabi Allah kare nake bauta
إني وجهت wajjahtu wajhi lillazi fatara sura
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan wama ana min mushrikin ya ku jama'a na ba zan bauta wa tauraku ba ba zan bauta wa wata ba ba zan bauta wa rana ba Allah kadai nake bautawa na fitar da dukkan fuska fuska na da zaɗi na da himmata da komai illa zai fatar samawa jiran walanda zuwa ga Allah ubangiji na gaskiya wanda ya halitta sama ya halitta ƙasa na da miƙa masa wuya a cikin addini hanifi wa ma ana min mushrikin hanifa وجاءت وجه الذي فطر السماوات والحنيفة وما لم يشركين وحاجه قومه وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون
وحاجوهم فلا تحاجوني بالله ومن هديني ولا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون to da ya faɗi haka wa jama'arsa mutanensa ya yi mutu wa'azi da haka wa hajjahu qawmuhu sai kafiransa suka yi masa jayayya ba su yarda ba a daina bautar tauraro a daina bautar wuta wata a daina bautar rana a bauta Allah shi kadai kafiran suka yi jayayya suka ce ba su yarda ba kana ta hajjuni billahi wa kad hadani ya za ku yi jayayya da ni akan tabbatar da bauta wa Allah shi kadai a rabu da komai a bauta wa Allah magana hadari da Allah ya riga ya shiryar da ni ban da abin bautawa sai shi kadai ala tuhajjuni billahi wa qad hadani wa la akhafu ma tushirkuna bihi illa ya rabbi ya yanzu da fashi tsoro suna ce to wannan dodannin da kake renawa idan mun barka da su za su yi maka lahani za su hauka taka to za su lalata ka haka kaburai suke wa manzanni tsoro ya bai manzanni tsoro أتهاجوني بالله وقد هديت ولا أخاف ما تشركون به إلا شهر فيه بارا جسورهم كومي دقاتو تدريبو بابد سامي إلا شهر فيه سيدين الله يقداما يدبين دولاما دوير ورنا yakan zo da istila'i idan kafirai sun yi jayayya da musulmi akan wani abu to sai Allah ya kawo jarraba wanda zai bai wa musulmi tsoro to shi ne illa ya share fi sai din Allah ubangiji na ya nufi wani abu da ikonsa daban amma ba tsoron dodanni ba wasu yara ta yi kulle ce ne ma domin ilimin Allah ya yi da kowane irin abu abin da ya gaya ma yake yi wasu yara ta yi kulle ce abada ta ta zakaru me yasa ba za ku wasa su gane gaskiya ba ku rabu da komai ku kama Allah
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
وكيف أخاف ما تشركون به إلا أشار به ما أشركتم ولا تخافون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأي الفريقين أحق بدم إن كنتم تعلمون ni ina wurin Allah ko kuna wurin arna wa kuna wurin dodanni to wanda yake wurin dodanni shine zai bai wanda yake wurin Allah tsoro ba abin da yake jin tsoro a cikin dodannin ku ولا أخاف ما تشركون به إلا جار به وجار به كل شيء مبرة وكيف أخاف ما أشركتم يا ذي شطور دلينا ترد الله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ai ku ne ya kamata ku ji tsoron Allah tunda ba ku tare da Allah kuna tare da abun banza ba ni wanda nake tare da Allah ne ya kamata ji tsoro ba to kai ba ka ma shi da la ta damu da annabi wajen ku billahi kun yi wa Allah tarayya wani da zubi sulana wanda Allah ya ba da dama bai ba da hujja abota wani abun banza ba وكيف أخاف ما تشركون به إلا شر فيها وتعرف كل شيء ما ولا تذكر وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون to bangaren da yake tare da Allah annabi Ibrahim kenan bangaren da yake tare da abun banza abun dodo su ne bangaren kafirai kenan fa yi rubari ga da haku bilamri to wannan bangare guda biyu wanda yake tare da Allah da wanda yake tare da abun banza wanne ne ya kamata ya amince da zaman lafiya a wurin inda yake wanne ne kuma ya kamata ya ji tsoro tun da yana tare da abun banza wa ayi rubari ga da haku bilamri in kuntum ta'lamuna in kun sani ku ba da labari wanda yake tare da Allah shi da yake abince duniya da lahira wanda yake tare da abin za abin banza ka tare da abin banza yake
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون a cikin kashi biyu kashin da yake tare da Allah da kashin da yake tare da abin banza abin tsami wanne ne ya kamata ya amince a wanda yake tare da Allah shi ne ya kamata ya amince in kun sani ko ba ku sani ba fa ayyul fariqai da hakuri su gudu galu alladina amanu wanda suka yi imani wa lam yalbisu imanan bil zulmin wanda ba su hada imanin da wani tsami ba ulaika waɗannan mutane hukun amu su ne wanda aminci ya tabbata gare su ko kuma da dole su ne ke yayyo amma wanda ba tare da Allah ina tare da mun banza shi ne yake da tare da kawo
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم والرجاية cewa jama'a kashe biyu jama'ar da ke tare da Allah da jama'an banza wanda suke tare da abun banza wanne ne ya kamata ya amince wanne ne ya kamata ya zauna da tsoro wanne ya kamata ya amince wanda yake tare da Allah wanda yake tare da abun banza shi yake tare da tsoro shi ne Allah ya ce wannan hujjar mu kenan da muka ba Ibrahim don ya gaya wa mutanensa ya hujjace su ya kada maganar su ta zama maganar banza wa tilka hujjatuna atina hujjar mu kenan da muka ba da ita wa ibrahim ala qaumi akan kafirin kafirin da narfau darajat man naja mu muke ɗaukaka darajar wanda muka damar da ɗaukaka darajarsa saboda haka Allah ya ɗauka darajar annabi Ibrahim akan dukkan ba annabawa in ba annabi Muhammadu annabi Muhammadu kare ne a sama da gaji a zai kawo jidula a ajiyar a Ibrahim da kawo narfa darajat man naja muna ɗaukaka darajar wanda muka da muka ga dama inda rabbaka sai Allah ubangiji ka hakimun alimi mai hikima ne alimu mai ilimi ne
wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min
ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المؤمنين Allah yana cewa mai mai ɗauka darajar wanda ya ga dama ne ya ɗauka darajar annabi Ibrahim akan dukkan annabawa sai dai annabi Muhammadu kare da ya bi shi to shine Allah yana lissafin masu daraja din su ne annabawa su ne manyan bayin Allah masu daraja a wurin Allah وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نجا إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب annabi ibrahim bayan ya samu shekaru bai samu haihuwa ba yana so allah ya ba shi haihuwa har allah ya ba shi yadda zai shi rukun allah rabbi habli min salihin rabbi habli min salihin allah ka ban da salihi allah ka ban da salihi mana sai Allah ya ba shi da ta wajen kuyan gasta ta wajen kuyan gasta amma uwar gida tuku na bata samu ba ita hajara sai ta samu juna ita hajara kuma ka riga ka ji labari suna sun biyo ta wajen sarki azzalimi ne da ya gada ta yi sha'awar da ya kai masa ita a kai masa ita sai ya zo duk inda ya miƙa hannu sai hannu sai lalace duk jikin sai ya lalace yake ya ɗauke ta wannan ba wani hukunci a cikin ne amma ku ba da ku yan gasar ta ce ta zo gidan sarki ba ba da koro ba sai aka ba ta hajara to hajara tana tare da annabi ibrahim tana tare da da uwar gida sai allah ya ba ta juna sai ainihin wanda aka ba ta idan sai ta ce ni zan ba ka wannan ku yan ko za mu samu aikuwa ta wajen sa sai kuma Allah ya ba ta aikuwa din sai wannan uwar gidan ta zama tana ba ta rai da daga ba samu aikuwa ba ga ku ya ga ta samu aikuwa kafin ya yi cewa annabi Ibrahim sai Allah ya ɗauke shi da jiji da da ku yanka tasa da ran nasa Ismail ya kai su wurin da za a maimaita ginin kaba ya ajiye su a wurin saboda ya huta da rigimin cikin gida a nan ne suka zauna har annabi annabi su da annabi ya annabi girma shi annabi ismail har ya girma to daga an sai da shekara goma sha uku suka yi sannan ranar sai mala'iku suka zo da suran da suran baki a gidan ibrahim sai haɗa musu abinci da yanke yanke ya kawo musu sai ya ga ba sa cin abinci ba sa cin nama mutanen na ko ba mutane ba ne daidai yadda kake zato sai haka muke amma ba mu zo garin ka don mu yi maka wani abuwa wa an aiko mu ne mu je mu harakar da kafiran annabi hudu sai matar sai murna ta ji daɗi sai ta dariya mala'iku suka ce alfijirin ki ke ma za mu yi miki alfijir da za ki samu haihuwa wa bashar na habisa sai ya gabata alfijir da isa cewa bayan isa gaba za ta samu yaƙo bashar na habisa kawai wara isa ga yaƙo to shi gadan sai ya zauna sai ta zauna wurin da ka'aba yake maka kenan da ita da shi kuma yana wajen uwar gida ita tara to haka dai
وهبنا له إسحاق ba mu na da wanda ko ya kuru sai muka ba shi yaya har guda biyu da yi zaga dan uwar gida wa ya dan sarra kullun hadaina wal uwan hadaina min qabl dukkan su gaba ɗaya sai muka ba su abin nan mai tsada wanda muke wa annabawa shiriya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim kullun hadaina mun riga mun shigar da su suke yuri annabawa ne kullum na daina wani wani daina min gabu to ga mun mu ambaci a sauran annabawa bari mu ambata kakan ku annabi nuhu kamun zuwan ku kun shiryar da ni wani wani daina min gabu annabi nuhu kun shiryar da ni kamun ku shiryar da yayan annabi yaƙu a yayan annabi ibrahim ne ومن ذرية داوود وسليمان ويوسف ويوسف في النبي إبراهيم لنا ومن ذريته ومحمد أبو إياس أبو داوود إسحاق يعقوب إسحاق إسماعيل إسحاق ومن ذريته داوود وسليمان da annabi Dawud da annabi Sulaiman min zuriyati Ibrahim min zuriya annabi Ibrahim wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun da annabi annabi ayyuba da annabi yusuf da annabi musa da annabi harun zuriyar annabi ibrahim ne abin zarfi dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kazalika najil mu'minin dukkan su ne yune a wurin shiyar da su yadda muka shiyar da su haka muke saka dukkan wanda ya tsaya gaban Allah Allah zai shiyar da shi
وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وزكريا وياهي وإيسى وإلياس كل من الصالحين haka annabi zakariya shi ma yana daga cikin zuriya annabi ibrahim wa zakariya wa yahya da ɗansa yayi wa isa wa iliyas da isa wanda ka san shi tare da annabi Musa wa Iliya dukkan su zuriya annabi Ibrahim ne ya aka yi a ta wajen uwarsa ne don shi ba da dangi ta wajen ta wajen yan adam sai ta wajen uwarsa to sunan ne ya zama jijin annabi Ibrahim shi ba shi da uwa shi annabi Isa alaihi salam wa Zakariya wa yayi wa Isa wa Iliya Iliya ma yana da cikin jikokin annabi Ibrahim كلنا علينا ومن علينا من قبل من ذرية داوود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وكذلك نجد وزكريا ويحيى وإيد وإياس كل من الصالحين دك وأن من ينبغي أن لا صالحين ذرية النبي إبراهيم كلمة صالحين wato lakabi ne na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma in an lissafa wanda suke da kusa da Allah an faɗi kudu ya kawo wannan lagabin asa abin yi lawar rasu da hula kama da zai alamar da ne nan da biyina wa sisiyina wa shuhada wa salihi amma asalin salihi lagabi ne da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
إسماعيل واليسع وإسماعيل النبي نعم النبي إبراهيم بمكنا وإسماعيل واليسع النبي يسوع ويوسف رمز الشموتا ويوسف وكلا ولنا الجنة لسه أمامك faddallahu bihi ya tsara alamin akan da ke duk gaba daya domin annaba sun dukkan da
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدى قليل وداد العبد فيك تفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خضع العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء